amma abin mamaki duk irin kusancinsu da shi ba su hana hakan sun karyata shi sun ci masa zarafi a kasuwanni ko gurare ƙauyuka da yake shiga ba to don kan ransa ya ɓaci ma'ana kar abin ya masa kunci kamar can wani gu da Allah ya ba mu labari ya ce la'allaka baki un nafsaka Allah ya kuno mu'minina ko wataƙila ka halakar da kanka saboda damuwa da baƙin ciki don ba su yi imani ba to shi ne Allah yake ba shi haƙuri ya ce idan kana kallon wayancan makusantanka ne ga irin abin da suke maka to annabi ibrahim shi kuma babansa ne ma yake masa ina dai karewa kenan shi yasa Allah ya ce wa iz qala ibrahim ma'ana wa zkur qissata ibrahim ka tuna kissar annabi ibrahim mana wannan tasaliyatun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma talaqaihi min qaumika ga abin da ka hadu da shi daga mutananka iz qala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya fada li abihi ga babansa wa qaumihi da mutanansa innani bara'un mimma ta'buduna yace ni na barranta da duk abin da kuke wa bauta ba ni ba shi ba shi ba ni kun ga ya shiga cikin mai masu bautar taurari ya shiga masu bautar wata ya shiga masu bautar rana ko ƙarshe zai ce toni fa na bar ku daman na shiga don in nusar da ku ne amma ni zuciya ta cike take da ƙaunar ubangiji na na san shi kaɗai shi ne Allah saboda haka yanzu na riga na bar ku kun ga can annabi ibrahim sai yake ce masa a ragibun an ta'an alihati ya ibrahim wai yanzu kai ne kake kyamar allolin nan wato kamar yana cewa lokacin da na raine ka kana ina tun kafin a haife ka muke kaza muke kaza shine wato wannan ma'anar maganar tasa kenan a ragibun an ta'an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak yace in baka baka hanu da wannan magana ba yace wallahi zan jajjefe ka da duwatsu ko kuma da bakar magana ma'ana in tsine maka to shine Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna kissar annabi Ibrahim idan kai kana kallon mutanen ka su ne ma wannan to shi babansa ne ma lokacin da shi annabi Ibrahim ya faɗa ga baban nasa da mutanensa yace ni fa na barranta da abin da kuke wa bauta illa allazi fadarani sai wannan ai ma'ana khalaqani wannan da ya halice ni fa innahu sayahdi kamar can yadda Allah ya bamu labari cikin suratu shu'ara ko allazi kalakani fa huwa yahdin wallazi huwa yud'imuni wa yusqin wa idza maridtu fa huwa yashfin ko Allah madaukaki ya bamu labari kuma a kare kun ga yace wallazi admaqu an yaghfira li qati'ati yawmiddin kuma shine nake kaunar haduwa ta da shi ranar alkiyama ya gafarta min zanubaina domin Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shike da ikonsa babu wani wanda ya isa ya tankwasa shi yayi abin da ba shi ne ke nufi ba to wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah mandan rahama Allah ya bashi labari cewa Allah yana cewa shi annabi Ibrahim waje alaha ai ma'ana kalimatut tauhidi almafahumatun min qawlihi inni zahibun ila rabbi sayahdin can da yake cewa ni fa zan tafi zuwa ga ubangiji na da sannu zai shiryar da ni wato lokacin da kuma tashi zai tafi kudi abin nan zai tafi abin nan Syria bayan yadda ike a nan yankin Babylon ga abin da isame shi ya same shi ga damuwa ga shi ainihin shi kadai a wata ruwaya aka ce daga shi sai annabi Lot annabi Lot yayi imani da shi saboda haka ya ce inni zahibun ila rabbi ya ce ni zan tafi zuwa ga ainihin ubangijina wato kamar yadda Allah ya bamu labari cikin suratu safati kenan to kun ga anan sai Allah ya ce waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqabihi ya sanya ta ta zamo kalma wanzajjiya a ƙarshen zurriyarsa ma'ana duk wanda yake zurriyarsa ne wato wannan annabawa din ai Allah ya bamu labari yace wa min zurriyatihi abin nan menene da Allah ya bamu labari ya jero zirin annabawa cikin suratul nisa'i da sauran wasu gurare ai Allah ya gaya mana saboda haka anan mu lura Allah yace ko yana rarrashin annabi wannan kalmar da take da Allah yake son ta zamo a cikin zukatan bayansu a ƙarshen rayuwa bayan sun rayu a cikinta suna raye ƙwaryar wannan duniya kuma ƙarshe ta zamo ita ce kalmarsu ta furtawa to shi ne ya ce kalimatan baƙi ya tamfi zurriyatihi kenan da ya ce fi aqabihi din ma'ana aqaba ya ani zurriya fala yazalu fihim man yuwahhidullah fatan annabi ibrahim al'ummarsa ko zurriyarsa da za su biyo baya ba za su gushe ba za a rika samun waɗanda za su kaɗaita Allah ya ce la'allahun ya ani ƙaunuka so mutanenka ya Muhammadu yarji'una za su koma amma kum alaihi ga abin da suke kansa minar ta'assub na riko da mai alal baɗili riko da ƙarya ila dini jaddihim su koma zuwa ga ainihin addinin kakansu al'a'ala wadda ike mafi ɗaukaka shine annabi Ibrahim wa huwa a'zamu aba'ihim shine mafi girman babanninsu wa muhiddu fakrihim kuma shine babban abin alfaharinsu wal jam'u ala muhibbatihi da yadda kuma aka tattara annabi ibrahim kowanne bangaren addini yabansa yake sannan kuma wa haqiqatu dinam kuma shine asalin haƙiƙanin addini hina khalafa abahu wa qaumahu lokacin da mutanensa ko babansa ya saba masa ya ƙi abin da yake faɗi wata barra aminu ya barranta da abin nan shi ya barranta da su ya ce innani bara'un ko innani haka ne gurin nan innani bara'un min mata abuduna ya ce ni na barranta ma'ana na bar duk irin abin da kuke yi da kuma abin da kuke nufi a kaina shi ne can da ya ce inni zahibun ila rabbi kenan sai ya hadini ya ce to na barranta da duk abin da kuke kansa aimin mahum alaihi wata masaka bil burhan fa huwa iz aula bi an yasluku maslakahu ya'ni fi istidlali dan su yafi kamata a ce sun shiga irin mashigar da ya shiga ta shiriya ba amma su kama riko da addinin iyaye ba to amma abin mamaki haka al'amarin yake tafiya har kwanan gobe kaga mutane suna tunƙafo da addinin iyaye ko kaka da kakanni bayan ba akan gaskiya suke ba sai Allah yake da kansa sai yake cewa me Allahu akbar Allah ya ce bal mata'atu ha'ula'i wato kamar Allah yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana ce masa yi hakuri ai wa'annan bayin na watsiyar da kaga su ne maka na ji yadda su daɗi ne wa aba ahum da iyayensu yanzu duka mai tsiya da yake tsiya akan kuɗinsa ko akan mulkinsa da Allah ba gani yake dabararsa ce ta bashi ba ai gani yake dabararsa ce ta bashi yasa yake tsiya akan ainihin mai mulki da ya samu ko kuma kuɗi da Allah ya yi masa wataƙila shi ɗan kasuwa ne Allah ya ce to bari kyale su kawai ya ce kawai na ji yadda su daɗi ne da iyayensu walan u'ajilhum bil uqubati ban gaggauta musu uquba ba nan duniya hatta ja'ahum al haqq har alqur'anin yazo musu wa rasulun mubin da kuma annabi wanda yake manzo bayyananne ma'ana sun san shi ba ba su san shi ba muzhirul lahu ai al ahkamu shar'iyya wanda zai bayyana musu hukunce hukunce na shari'a wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi ne ya zo musu amma abin mamaki maimakon su imani da shi maimakon su imani da shi sai Allah yake ba mu labari mai suka ce a'udhu billahi kun ga maimakon su imani ma'ana badalul imani wata masuku bihi ai aka zo bi da'ani fihi li yasuddu an-nasa anhu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je musu da alkur'ani kalu haza sihirun ya suka ce wannan ai tsafi ne kawai wa innahu wa inna bihi kafiruna mu mun kafirta da wannan abin da kake faɗi ma'ana ba mu ba shi kawai Allah ya ce wa kalu har yanzu suka ce Allahu akbar kun ga wato wani abin al'ajabi ya faru dalilin wannan aya idan muka koma cikin sa'ala sa'ilin ne aran mako abin nan ne wadda Allah yake ba mu labari suna cewa abin nan kahinun majanun wai abin nan ayar ta kwanta farkonta ne ya kwanta min ai mai faɗin wannan maganar shine ainihin wato urwatu abin nan abin masaudu as-saqafi wato ɗaya daga cikin akabira na ɗa'ifa kenan ko kuma a ce shine ma wanda ake mai da dukkan al'amura zuwa gare shi wato in kace na ce ya taso tsakanin al'ummar unguwa ko 'yan ƙauyukan da suke gefen ɗa'ifa to in abu ya ci tira to za a tafi wunshi urwa shi ne dattijo shi ne kuma yake faɗin maganar da dole za ku ga kawai ta kwanta a ranku dole ku tsaya ku karɓi wannan magana to shi wannan bawan Allah Allah maɗaukaki sai ya ba mu labari su mushrikayyil arab suna cewa wa ƙalu lau abin nan laula ai ma'ana halla nuzila me ya hana a saukar da hazal qur'ana a wannan shi wannan alqur'ani in dai da gaske qur'ani ne ala rajulin a bisa wani mutum min alqaryatayn azim wato ɗaya daga cikin manyan alƙaryu guda biyun nan shine da'ifa da makka ko makka da da'ifa azimin waje yake mai girma kal walid bin mughira al-makazumi shine fa wai abu jahal kenan wai kamar shi yanzu da Allah ka je ka duba ka karanta tsarin rayuwarsa da inda yake gudanar da al'amarinsa ai bai ma dace a ce wannan shi shugaba ba ne saboda ba abin da ya sa gaba sai zalunci sannan yana ɗaya daga cikin shugabannin waɗanda suke masu rufa-rufa a addinin gumakan ma shi ne yake yana cikin waɗanda suke suna haɗa kutun gwila talakawa su kawo dabbobi daban-daban raƙuma tumaki abin nan awaki shanu sai su tattara su ainihin haɗe sai su ce tolata ta karɓa ko a ce unza ta karɓa in ɓangaren unza aka baka kakewa bauta ko in manata ne a ce shikenan manata ta karɓi sadakarka shi kuma sai ya tafi yana murna tunda jahili ne bai san komai ba Allah ka sa mun dace to saboda haka anan sai suka ce me ya hana abin in dai abin da ka zo da shi gaskiya ne ai ba kai bane dan talakawa kawai za ka zo da irin wannan da wayannan mutum biyu ɗayan wayannan mutum biyu ya kamata a baiwa shi ne ainihin walid bin mugira almakazumi wa kadama ta kafiran shi kuma ya mutu kafiri a yakin da aka yi na ainihin mai badaratul kubra suka ce an urwatu bin abinan bin mas'udu as-saqafi bin da'ifa ko kuma abai urwa al-saqafi ma'ana bin mas'ud wanda yake da'ifa to amma shine wanda waccan ayoyi da farkon aya ya kwanta mini Allah madaukaki yake ba mu labari lokacin da ayoyin suke sauka annabi bai san da shi ba ya zo yana saurare annabi kuma yana karanta ayar sai yake cewa to shi wannan ayo shi ka ce a shi wannan dai abinda ina kallon shi kai eh cikin suratul haqa ne ko eh Allah madaukake yake ba mu labari yake cewa wannan dai kai mahaukaci ne sai Allah ya ce a ba mahaukaci bane da yace sha'irun ne sai Allah ya ce a wa ma huwa biqauli sha'ir a ƙarshe kenan kun ga sai ce a to faɗin bokaye ne Allah ya ce wala amma huwa bi qawli kahine kuma shi ya ga annabi bai san da shi balle ya ce annabi yana kallon sa shine yake faɗi an fahimci maganar da Allah shine bayan ya hada Allah tabaraka wa ta'ala da ya bashi ainihin iya yadda zai kai ƙarshen surar a tsaye da shi sai ya dawo sai ya zo ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah shi ne shi ya samu tsira amma kun ga wancan shi ya tafi wuta yana cikin 'yan wuta kuma yana cikin wadda har abada ba za su fita ba wato shi walid bin magira kenan amma shi urwa bin mas'ud as-saqafi shi kan wannan shi ya ainihin musulunta kuma wa hasuna islamahu musuluncinsa kuma ya kyautata shine Allah madaukaki yake cewa to da suke cewa da a ce ɗayan wayannan ne Allah ya ce ahum ya qasimu ahum ya qasimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allahu akbar ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah mai girma da ɗaukaka sai yake gaya mana ya ce to ya Muhammadu da suke faɗin irin wannan magana a hum ya qasimuna rahmata rabbika washin su ne suke raba rahamar ubangijinka ma'ana annabta su ne masu raba annabta inji Allah ko mu ne fayi uduna haman sha'u su baiwa wanda suke so ai amsar da shine a'a Allah ya ce bal nahnu qasamnaha mu ne muke raba wannan annabta da manzanci saboda haka fakatar naka muka zabe ka kamar yadda Allah maɗaukaki ya gaya mana ya ce wa rabbuka ya kaliku ma ya sha'u wa ya kutaru ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna Allah maɗaukaki ya gaya mana yake cewa mu ne muke raba wannan annabta da manzanci ba su bane saboda haka na hanu qasamna bainahum ma'ishatahum yace to ba ma wannan annabta din ba tsarin rayuwarsu ma gaba ɗaya Allah ya ce mu ne muke rabawa ba su gani a cikinsu wancan talaka ne wani kuma mai kuɗi wancan kuma mai sarauta wancan talakansa du ba sa gani wannan du ba su yi musu akan wannan ba sai dai mun baka annabta sannan su yi musu akai ba su lura da wannan ba ba su yi hassada akan haka ba kuma su yi inkari Allah ya ce to ba su lura da wannan ba na hannu kasamna bainahum mai ishatahum fil hayatid dunya faja'alna ba'dhum abin nan ganiyan muka sanya wani bangare ya zama mawadaci wa ba'dhum faqiran wani bangare kuma talaka falam ya ataridu ala zalika dan me basu fito na fito da mu ba akan haka wal qasimu fi halatayn huwa allah ya'ani al ahadu as-samad wanda yake raba irin wannan ni'ima to fa shine Allah wanda yake makadaici kuma abin nufi da bukata shi yasa Allah yace wallahu faddala ba'du abinan ba'dukum ala ba'd yace fil rizqi ko Allah shi yake fifita sashin ku da sashi a wajen arziki faman ladina faddalu bi rabbihim ko aya bi raddi rizqihim kai yawa bi raddi rizqihim kun ga a wannan aya akwai aya ga dukkan mai hankali kana zaune Allah ya tara maka kuɗi ko kana zaune Allah ya baka mulki wani lokaci sai kaga kana raye ba mutuwa kai ba ba kai bane kuma wasu ne don Allah mai hankali wannan ba zai zamo masa aya ba musamman kujera irin ta siyasa gara mulukiya wannan daman za a ce in mutum ya hau in ba tsiya irin ta siyasar yanzu ba da suka wulakanta mana sarakuna har yanzu muna Allah wadai da irin wadda ya kawo irin wannan tsari e talakawa na gari ko na ƙasa su suke zaune da shugabansu suka san waye ya cancanta kuma a bashi mulki ya zauna sai ran da rayuwarsa ta ƙare amma yanzu an baka mulkin ma kana kallon mulukiya ne sai a tsiye ka sai a sa wani don Allah haka suke ko ba haka suke ba ai wata dama suka samu ko sai aka ɗauki ita wannan siyasa ta ɗagutiya sai aka fifita ta ma akan wannan mulki na mulukiya sannan kuma aka kawo musu tsarin da kana ainihin hakimi ba kai sakai tafiya ba sai da sa halin ciyaman ɗinka ban san yanzu ba ko sun cire ko har yanzu tsarin yana nan ai yana nan tsarin ko? yana nan ko? Allah ya sauwake saboda haka anan mu lura Allah ya ce mu muke raba arzikin tsakaninsu ba su lura da haka ba ba su yi kace na ce ba akan wannan ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات muka fifita sashi a bisa sashi da wadata da ilimi da hankali muka bai wani wani muka hana shi inji Allah wani muka bashi muka bashi ainihin kuɗi muka bashi dukiya muka bashi ainihin abin nan bangaren kaddarori muka bashi mata muka bashi ƴaƴa maza da mata wani kuma muka kebe shi muka bashi ilimi muka haɗa masa da hankali wani kuma gashi da hankalin amma ba kuɗin ba ilimin Allah ya ce ya yi haka fau abin nan fauƙa abin nan fauƙa ba'adin sai ce darajatin me yasa liyatta khiza ba'aduhum ba'adan sukuriyan nan ba sukur na ainihin izgili bane dan sashi su zama masu yi wa sashi hidima ma'ana musakharan kamar yadda Allah maɗaukake yake gaya mana sakarna lamine ne sakarna alaihim abin akan iska da Allah yake magana ko yace mun hore iska akan su tana tafiya tunan dan sashi su zama masu hidima a ainihin sashi ne ya'ani fil amalin lahu bil ujrati saboda haka anan wanda yake da ainihin hali shi mun hore masa hali amma ba mu bashi lafiya da zai iya yin aikin ƙarfi wa kansa ba wannan shi kuma talaka ne mun bashi lafiya ga ƙarfi sannan zai iya yin irin wancan aikin da wancan mai kuɗi ya rasa ba zai iya yinsa ba shi kusa ya fitar da kuɗi sai ya bai wannan shi wannan talaka yanzu ya samu abin da zai biya bukatarsa sannan shi ma wancan mai kuɗi yanzu ya samu ga wanda zai masa aiki don Allah da ba wannan tsarin kuna tsamman duniya za ta zauna za mu ji gaba kaɗan wata aya yadda Allah zai ba mu labari ga wanda ko mutanen da suke burin kowa wai shi sai ya samu kuɗi Allah yake gaya mana yake cewa ya'ani anna law sawwayna bainahum fi kulli al-ahwal da mun daidaita su a kowanne tsakani ma'ana kowanne irin yanayi lam yakhadumu ahaduhum abinan ahadu ahaduhum ahada ai ba wani da zai wa wani hidima wala yusir ahadun minhum li ghairihi kai wa ma wanda zai je kofar gidan wani yanzu misali ina gab da tahowa gun karatun nan naga wani abin mamaki wani da bakar mota ga bakin gilas ya zo ya wuce ta kofar gidana matasa ne fa zangara zangara gaya ma ya fitar da kuɗi sabi daldal 'yan ɗari bubbi ya danko he watsa wa 'yan nan malan gara kaji kasan dabbobi ne aiko daman su aikinsu kenan ko suka yi fo malan aka danka wayannan su uku suka yi nan haka ɗayan yake yana irga kuɗin yana irga su kuma da ba irgen su ba suke su ma kowa haka yake da kai wai shi suna taya shi irge da ka yana haka fa yana irgawa suna magana su ma da ba irgen suke ba suna taya shi da ka don Allah mu duba mu gani sannan ya samu wasu yara su ma again almajirai ne haka su ma ya danko ya watsa musu su ma fa ba aka ɗiba aka tafi su ma nan aka je aka kama rabo a tsakani da Allah ku duba ku ga mahallin da nake son in fito mana da shi idan babu irin waɗannan mabukatan shi wancan mai halin awa zai baiwa to wannan lokacin yana nan tafa kaɗan ko dai a bayyanar annabi isa ko gab da bayyanarsa Allah zai wa kowa arziki eh hadisi ne ingantacce idan mutane suna kallon arzikin wata tsiya ce za ka ɗauko kuɗi tukiri a bakin rigarka ko bakin mayafinka ka zo a ramma ku ne malamai ga wannan kan ce a nema ga in kana so ga shi ƙara kasan yanzu ba wanda aka rena hankali irin malami ko? Allah ya sauwake to wannan lokacin zai zo wallahi duk wanda ka je gunsa da kuɗi shi ma ƙara maka zai in ya so ka je in kaya ne bai ishe ka ba sai ka ji in kowa ya kuɗin daɗi ne da shi to Allah ya ce mun yi haka don sashi ya wa sashi hidima wahina idan yufdi zalika ila kurubil alam yin hakan zai kai ga watsewar al'umma ne wa fasadi halin duniya kai halin duniya ma gaba ɗaya zai lalace walakin sai dai fa'alna zalika mun yi haka ne muka azurta sashi muka bar sashi mabukata liyastakadima ba'dhum ba'd dan sashi siwa sashi hidima ma'ana fasakarnal aganiya muka hore wa mawadata bi amwalihim da dukiyarsu muka ana muka ba su dukiya wal ujra al fuqara bil amali su kuma leburori muka hore musu lafiya muka ba su damar su iya yin aiki fa yakunu ba'dhum sababa lima ashi ba'adin sai sashi ya zamo sanadin rayuwa sashi bisa cikin jin daɗi ko rayuwa irin ta jin daɗi yake cewa haza bi malihi wa haza bi annan bi amalihi wannan shi ya bada dukiya wannan shi kuma ya bada aiki fayalta imu qawamul alam to daga nan ne fa rayuwar al'umma za ta tsayi ta kyau kowa ya zauna daidai asirdi Allah ya ce wa rahmatu rabbika jinkan ubangijinka da ya baka annabta wal kitabu da littafi wal hikimatin da hikima da take cikin sa ma'ana shari'a wa fil akhirati aljanna yace khairum mimma yajma'una yafi abin da suke tarawa nan duniya saboda haka nakan yi mamaki Allah ya baiwa ainihin me ya baiwa bawansa ilimi na littafinsa ya san menene alqur'ani har ya san ma'anarsa wai amma ya rika neman duniya da alqur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabin rahama yace wanda duk Allah ya bashi ilimi na alqur'ani ya hangi wani abu na duniya ya yi sha'awarsa wai yana kallon ya fi wannan alƙur'anin ko kuma yana kallon zai nemi duniya da wannan alƙur'anin to haƙiƙa ya ƙasƙantar da abin da ike maɗaukaki ya kuma ɗaukaka abin da ike ƙasƙantacce da Allah mun fahimci maganan nan yanzu duk wanda ya ƙasƙantar da alƙur'ani Allah sai ya bashi to irinsa ne za su tashi ranar alƙiyama kamar kannuka in ta hamil alaihi yalhas wa in ta taruku yalhas kuma in ka dubu siffarsu nan duniyan ma haka suke wallahi ba su da nutsuwa ka kai wa kare ɗauki ko karka kai masa yana nan yana ta yin zari harshe yau yana zuba ko to haka duk wanda Allah ya bashi ilimi ya kaskantar da wannan ainihin ilimin bai yi aiki da shi ba saboda haka akwai irin abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a da shi ma na neman tsari ɓangaren wadatar ne ko ɓangaren talaucin ne kamar in muka ɗauki hadisi da imamul bukari da musulun suka fitar wato cikin wani hadisi ingantacce annabin rahama ya sta'izu min fitinatil gina annabi yana neman tsari daga ainihin mai fitina irin ta wadata walfaƙar yana neman tsari daga fitina irin ta talauci fi du'a'ihi a cikin addu'arsa kenan talaucin ba kowanne irin talauci ake kauna ba ko sannan wadatar ba kowace irin wadata ake so ba wadatar da za ta yi gaidin ɗinka zuwa aljanna ita ake bukata yakan ce allahumma inni a'udhu bika minal khasli ya allah ina tsora ina roƙonka ka tsare ni daga lalaci annabi ba malalaci ba ne wal haram ya ce kuma ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga sharri irin na tsufa shi yasa yana shekara 63 ya karya tabbar duniya ubangijinsa ya kira shi wal ma'asami wal magarami ya ce kuma ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga abin da ike na laifi balle ma in aikata shi a rubuta min zunubi ko in zan mabarci duk idda ne ana nema na haƙi kaza da ake bin ka kawo kaza kaza ka a'a yace Allah ina neman ka tsare ni da wannan sannan yace wa min fitnatil qabri yace kuma ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga fitinar kabari ita ce irin musibar da suna tafiya shi da sahabbai taguwarsa ta kusa ta kada shi wani darasi da ya gabata mun yi bayani ko wanda daga nan ya cewa ko ya zamo sunna ce mai ƙarfi wasu malaman hadisi ma suka ce wajibi ne a sallarka a tahiya ka rika faɗin Allahumma inni a'udhu bika min fi abinan min fitna abinan min azabil qabri wa min fitnatil mahaya har dai zuwa ƙarshe kamar yadda muka saba muke yace wa min fitnatin nari kuma ina roƙonka ka tsare ni daga ainihin fitinar wuta wa azabin nari da azabar wuta din ashe wuta tana dauke da nau'ukan azaba daban-daban akwai abin da akan ce fitina akwai kuma tsagwaran ita azaba din sannan yake cewa wa min sharri fitinatil gina yace kuma har yanzu daga sharrin fitina ta wadata sannan yake cewa wa a'udhu wa a'udhu bika min fitinatil faqri yace ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga fitinar talauci wa a'udhu bika min fitinatil masihid dajjal kuma ina roƙonka ka tsare ni daga fitina ta masihid dajjal ita ce wadda annabi ya ba mu labari cikin dogon hadisin nan na muslim wadda mai riyadu salihina ai ya kawo hadisin ko kun ga in kuna karanta hadisin za ku ga akwai abin tsoro lokacin da dujal zai bayyana da idansa guda ɗaya kamar rai kuma a tsakarka ko a goshi za a jarrabu mutane da kishirwa kishirwa ta fitina Allah karka nuna mana lokacin za a jarrabu mutane shi kuma zai fito zai da'awar allantaka wannan da'awar allantaka da zai yi saboda masifar kishirwa wadda majoratin mutane wannan lokacin damun kusan duk 'yan wuta ne yanzu duk mutanen kirki ake ta ɗebewa ana ta ɗebewa ana ta ɗebewa wancan lokacin da zai bayyana kusan kashi 90 cikin 100 daman duk 'yan wuta ne shi yasa suke bunsa ɗazu ina karanta wani hadisi yana ban tsoro ya ce kafin bayyanar dujal ko kafin zuwan annabi isa manzan rahama yake cewa al'umma mutanen kirki za su yi karanci karancin kuma sosai zai zama na sai mutanen banza ne to wancan dogon hadisi ya zo mana da ainihin wasu bayanai da yake nuna a ƙarshe wannan lokacin in ya zo mutum zai iya kwanciya da uwarsa ma'ana ya tara da ita ya tara da yarsa ya tara da yayarsa ya tara da ƙanwarsa zama irin na dabbobi da Allah kai mai hankali ka so ka je wannan lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ita ce fitnatul masihid dajjal to a wannan lokaci shi dujal din shi wannan dujal din zai zo da ruwa in ka yarda shine Allah ya baka kasha shi kenan ka zama cikakken dan wuta to amma da sauran muminai ‘yan kaɗan a lokacin muminai a lokacin ko mumini zai ce masa ƙarya ne kai ba Allah ba ne Allah ba shi da tawaya Allah yana da siffa ta kamala yana da kaza yana da kaza kai kuma kaza da kaza kake da shi wannan siffa ce ta tawaya sai ya sa masu abin nan yana da bodyguard hagun da dama gaba da baya sai ya ce ku bani ainihin abin nan eh, wuka sai ya ainihin keta wannan muminin biyu idan ya keta shi biyu sai kuma ya haɗa shi sai ya dawo dadai kuma ya ci gaba da magana ya ce yanzu ka yadda ni Allah ne sai ce ai yanzu ma na shaida tukun kai ƙarya ne dujal ne saboda wannan aikin ba aikin ka bane aikin Allah ne kuma wannan wata dama aka baka kawai to haka zai ta tafiya yana ta halakar da mutane shi yasa annabi yace yana neman tsari da fitina ta shafar dujal sannan yace Allahumma ghasilni aw Allahumma ghasil anni kadayaya ka wanke mun kurakure na ya Allah bima'in abinan bima'is salji da ruwa na kankara wal bardi da ruwan sanyi wa naqi kalbi kuma ka tsarkake zuciyata minal kadaya daga kurakure kama naqiyatis sawbul abyadu minad danasi kamar yadda farin tufafi yake ainihin altsarkaka daga datti idan aka wanke shi sannan kuma a ƙarshe ya ce wa ba'id baini wa baina kaɗaya ya kama ba aita abinan ba atta bainal mashariki wal magharibi ya Allah ka nesanta tsakanina da tsakanin kurakurai na kamar yadda ka nesanta mahudar rana da mafaɗarta. wai annabi aina ma yayi laifin da har zai ainihin zai wannan ai kun ga Allah tabaraka wa ta'ala yana nusar da shi ladabin addu'a ne ya karanta ainihin al'ummarsa su ji don su kasance masu irin wannan addu'a. To, amma majoratin ma ba ma kowa za ka samu ya damu da irin wannan addu'o'in ba. Kuma irin waɗannan addu'o'i za ka samu a Islamiyyar ɗinmu ana karantar da yara, amma iyayen yara da taurin kayi ƙarshen wata ya zo ba za su iya ɗaukan kuɗin tam su kai ba, saboda addini ake koya a gurin. amma ga makarantu nan wasu an fake da addini ana karantar da addini amma waɗanda suke kai ƴaƴansu ƙarya ne ba dan addinin bane saboda duniyan ne ba sai mun yi bayani ba ku kun sani kamar yadda na sani ko ba mu da irin makarantun za a fake da addini amma ƙarya ne ba dan addinin na ɗauki ɗana na kai ba ya iya mathematics ya san ainihin me ya san abin menene abin menene wannan ilimi na ilimin karkashin kasa da sauransu dai irin su geography waye da sauransu ko dan wannan ya kai ba dan addinin ba in dan addini ne ya san idda kake karatun addinin ai amma can fa zai dauki kuɗi ya kayi akan lokaci in ba shi da kuɗi zai je yana shafa keya a yaro yaro in ka samu kashiya din yaro ne yana shafa kuɗi to akramaka Allah wallahi kuɗin kaza kaza kaza nan kuma yana wa malamin islamiya rashin kunya su malaman nan sun cika son kuɗi kaza kaza kaza kaza Allah ya ji kan malam Abubakar Gero ya ce ba don malami mai wa'azi baya zagi ba da sai in ce uwa ka sun so kuɗin ko? wai yana wani karatu ne sai yake bayani akan wani abin nan ya ce ba don malami baya zagi a wa'azi ba da sai in ce to uwa ka aka sheke aka kabbara aka ce to malam ai kai zagi ai Allah ka sa mun dace saboda haka mu lura rayuwar mu kwacokwam ta kaurace ga barin girmama addini yaya za a yi Allah ba zai fita sha'anin mu ba yanzu rayuwar mu ta koma kawai kowa kudi yake so to amma kun ji annabi ga fa yadda yake addu'a kuma ga ladabi na addu'a Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuranmu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'una ko kamar can yadda Allah yake ba mu labari fa wajada abdan min ibadina atay abinan ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma ko cikin suratul kahf kun ga duka wannan rarrashin mumini ake mutumin kirki wanda iya da alqur'ani zancan Allah ne sai Allah yake cewa walaula ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة نعم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Allahu akbar ku duba ku gani Allah madaukaki yace walaula an yakuna nasa ummatun wahida ai ummatan wahida ba don kar ainihin al'umma su zamo gaba ɗaya guda ɗaya ba alal kufur kan kafirci ai bi an yi futanu a jarrabe su ko su jarrabu Allah ya ce laja alna liman ya kafuru bin rahamani libuyutihim e shukufan ya animin firlatin wallahi gidaddajin su sai ka samu rufin azurfa ne wasu maluma suka ce anan Allah yana nufin zinari ne shine firda din anan wasu ka ce a'a azurfan ne amma kuma sashin gine-ginen gidan kuma shi kuma zinari Allah ya ce da mun sanya musu sun zama wannan rufe-rufen nasu ya zama ainihin azurfa ce wa ma'arija sannan abin hawansu abin takawarsu ya ce kaddurji min firdatin alaiha ya zaharuna ai ya uluna abin nan ya uluna ila sadahi ya zama duk irin abin da za su yi tabil ɗinsu na tsakar ɗaki kujerun da za su zauna gadon da za su kwanta komai Allah ya ce za mu sanya mu damun so sai mu sa duk ya zama zinari suna yi komai da zinari mu hore musu ma'ana kamar yadda aka horewa annabi Sulaiman idan alminiyon ne ga ruwansa nan yana gudu an hore masa kamar yadda za ka buɗe famfo idan kuma jama'arsa aljanu suka ɗebo suka sarrafa shi in tukunya za su suka yi in wani gunki za su suka yi kuma shi kenan sai ya daskare ya tsaya a haka daman gudanar Allah ya hore musu shi ne su ɗebo shi yadda suke son su tankwasa shi yadda suke so kamar yadda aka hore wa babansa duk ƙarfen da ya taɓa sai ya zama kamar gayan tuwo kaga lauma tuwon ka ɗauko ta za ka tankwasa ta yadda kake so Allah ya ce to damun so sai mu yi musu haka sai Allah ya ce wa libuyutihim ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا Mm.
والآخرة عند ربك للمتقين to wannan shine abin da ya fi ga dukkan mai hankali wallahi mai hankali rayuwar ainihin lahira ita tafi alkhairi ga dukkan mai tsoron Allah don Allah ya ce wali buyutihim ba dan kan ainihin al'umma su zama ɗaya ba bayan rufin gidaddajin su azurfa ne cikin ɗakunan su azurfa ne Ga abin nan sai Allah ya ce wali buyutihim kai gidan gabaki ɗaya abawaba ƙofofin gaba ɗaya min firdatin waje alna ai ma'ana sururan gadajen su ma ya zamo min firdatin shine anan maluma suka ce Allah yana magana akan zinari ne kai tsaye ina jin na taɓa faɗa mana wani karatu akwai wani gamshaki ko hamshakin mai kuɗi a maiduguri da ya gina wani gida ɗaya daga manyan ƙasan nan da ije ya kai ziyara da iga gidan sai da ya tsorata saboda yadda majoratin gidan kawai gol ne wallahi majo- mafi yawan gidan wallahi gol ne saboda haka to yanzu misali wancan yayi irin wancan gidan ni nayi kai kai wancan yayi wancan yayi da Allah akwai zaman lafiya wallahi babu zaman lafiya shi yasa Allah yace da gidaddajin su da gadan su kai yace yace me yace alaiha yattakiuna duka akai za su rika kashin gida wato su kwanta su tashi Allah yace wa zukurufa sannan zamu ajiye musu zinarai wakila zinatun ya zama shine abin ado ice laula abin nan laula khawful kufri alal mu'minina min i'da'il kafiri ma zukira ba dan tsoron kafirtar mumini ba daga baiwa kafiri irin abin da aka ambata na ni'imomin nan Allah ya ce la'adaina hu zalika kai ma da mun baka Muhammadu to idan aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun ga akwai wata jarraba a ciki idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ci jarrabawar al'ummarsa ba za su ci ba amma kun ga sai malam yace liqillati qadarid dunya indana mun hana ka ne saboda karancin duniya a wajen mu ita duniya a wajen mu ba komai bace inji Allah wa adamu hazzihi fil akhirati wanda muka yi masa irin wannan kuma a lahira ba shi da wani kaso inna imi cikin ni'ima da muke bayarwa don Allah ya gaya mana yace araditum bil hayatid dunya min al akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalilun ko Allah maɗaukaki ya gaya mana wannan yanzu kwa yarda da rayuwa irin ta duniya daga akan rayuwa irin ta lahira to rayuwar duniya fa dan wani jin daɗi ne kaɗan wallahi in an kwatanta shi muƙaddara a baka shekara ɗari da hamsin ai daɗin zai gushe muƙaddara kana da shekara ɗari da hamsin za ka kai a baka dubu ma irin na mutanen annabi nuhu daga lokacin da aka ce yanzu irin shekarunmu ɗari abin nan ɗari ibaya muke mutuwa kuma daga lokacin da ka kai shekara sittin zuwa da biyar duniyar ji za ka yi duk ta ishe ka duk abin da matashi yake kallon jin daɗi ne kai kuma a gurinka ka kyamace shi ma ba ka son sa to me amfanin wannan arzikin ba gara a ce a lokacin Allah kake tunawa ba kana karanta littafin Allah yanzu misali ku ɗauka da yawa adatan a ƙasar nan kuna lura da wani abu tsofin ma'aikata da muke da su wanda ba su karanci addini ba ba su san alkur'ani ba idan mutum ya tsufa ya yi ritaya in ba mayawaci ba ne yana yawan zama in ka je ka same shi a zaune a ƙofar gidansa ko a wata daba in ka same shi yana zaune sai ka samu jarida ce a hannunsa kawai baya tuna Allah saboda bai san shi ba shi ya sa rayuwar da ima akan aikin ba ta da kyawu in aka yi maka bayananta to irin wannan rayuwa ce ta fi kyau kowanda komin tsufansa za ka ga takaddun alkur'ani ne a hannunsa yana karantawa ko kuma tasbaha ne a hannunsa yana ta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shi ne ya fi alkhairi ko wancan mai riƙe jarida a yana gaba ku fahimta ba ko? to waccan rayuwar kaskantacciya ita ce a bar sha'awa akan wannan rayuwar madaukakiya Allah kai mana muwafaka Allah ya ce wa zukurufa kawace kawace mu azurta su da zinarai to amma gudun kar ainihin mumini ya zamo irin wayancan kafiran ga kuma abin da duniya duk yawan sa kadan ne shi yasa ya Muhammadu muka hana ka ba mu baka ba wa in kullu zalika dukkan waɗannan gabaki ɗaya lama mata'ul hayatid dunya rayuwa ce irin ta duniya nan kawai annabin rahama ya faɗa mana cikin hadisin sahal dan sa'ad yake cewa law kanatid dunya tazinu inda allahi janaha ba'udatin ma saqal kafiru min haqidrata ma'in da Allah ku ji maganan nan wannan duniyar da kake kallanta da kawace-kawace da abin hawa ta nan kala-kala wani ma in ya huce kai sako ko? ai da yawa wani abin hawa in ya huce mara imani ko jahili in ya gaba sako yake ba yanzu wanda zai ga wani abin hawa mai kyau ya huce ya ce rakiya suka yi don Allah bai saba wa Allah ba ko kuma shi ma in ya samu dama ya san kurɗa-kurɗar da zai yi ya samu irin wannan kuma ta kowace hanya ne ba damuwarsa ba to don a gaya maka karka bata lokacinka akan wannan shi yasa Allah ya ce wa annabi wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kar ma ya rude ka ya Muhammad ai kamar Allah yana cewa ya kai mai imani karka yadda ma wani abu ya rude ka na irin wannan al'amarin da kake kallon sa yace to da duniya tana da kimar abin da yake cikin duniya ai Allah yake magana ba wai ita duniya kanta ba a kimar abin da muke kallon yake rudar namu da a ce yana da kima a wajen Allah da da nauyin fuffiken sauro kullum in wannan magana ta zo nakan buga mana misali yanzu a duhu da Allah sauro a ce kamar guda ɗari su hau kan abincinka ko laumatuwanka ka ɗebo lauma za ka kawo Allah sai ya dunkule sauro ƙwaya ɗari su kan don Allah ba za ka haɗe ba ka san da su ba to sai aka ce fuffuken ƙwaya ɗaya fuffuken ƙwaya ɗaya sai Allah ya ce bai kai a ya fi daraja na girma a wajen Allah akan abin da ike cikin wannan duniya kun san dalili? annabin rahama ya ce inna duniya mal'unatun sai ce mal'unin mafiha sai ce illal alimu wal muta'allim ina jin haka ne hadisin nan duniyan nan da kuke kallon ta tsinanniya ce kuma abin da yake cikin ta tsinanne ne sai ce illal alimu wal muta'allim yanzu da Allah ba za ka yi farin ciki ba da ka samu kanka cikin wannan gun karatun ka zo don ka karu ka san menene addinin Allah ka ji me ubangijin ka yake umarnin a aikata ka aikata ka ji me yake son ka bari dan Allah yanzu ka hada kanka da wanda yaje shi adaba kawai yake zaune suna ta surutu suna cin naman mutane ai ko a hankalce ka san ba dai kuke ba wa zukurufa wannan kawace kawace ne kawai yace wannan dukkan su gaba daya mata'ul hayatid dunya ne ya ce to da tana da daraja kamar nauyin fuffuken sauro kwaya ɗaya ba fuffuken sabin ba kwaya ɗaya ya ce wallahi masa kalkafiru ƙiɗara tama'in da kafiri bai sha ruwa ba wal'akiratu inda rabbika hai abinan wal'akiratu ita lahira ko Allah yana magana al'akiratu nan ya'ani aljannatu inda rabbika lilmuttaqina wallahi ita ce mafi alkhairi cikin ɗaya hadisin wanda imamu turmizi ya fitar shi kuma yake cewa a duniya su jinul mu'umini wajen natul khafiri ita fa duniya da kuke kallanta wallahi kurkuku ne na mu yanzu a kana cikin kurkuku abinda kaga dama za ka yi ko kuma abinda aka saka ai sai abinda aka saka ko aka yi abinda kaga dama mana yanzu wani ya zo da tsaya da kulke ya daka ka kuma ba abinda ya shafe shi kuma in mai shan sigari ne ya je fasa wuta ya kunna ya sha kuma yana kallon ka ko ka ƙare sharaɗaɗinka Allah ya isa ma ba kai saka ba dai a zuci in ya ga bakinka yana motsi sake daka ka zai don ya san rashin kunya ka masa to da Allah ya kuma wannan duniyar da aka turo annabi da alƙur'ani aka ce ga abin da za ka yi saboda shi Allah ba a ganinsa kuma sakamakon da ya ajiye gaibu ne ba a gani sai ka ɗauka ƙarya ne cikinsa abin nan hadisi na sahal ɗin ɗayar wayar ya ce laukanatin duniya ta adilu inda Allah janaha ba'udatin masa kalkafiru min ha shurubata ma'in maimakon a can ƙirƙiratan min ma'in nan kuma ya kasa shurubata min ma'in to sai malam sai ya kawo magana sai ya ce walayu ba'adu da Allah mu fahimci maganan nan ya ce walayu ba'adu bai nisanta ba an ya kuna masara ilaihi fisikatun wal jababiratu min al-dhukur abinan min al-dhukur fati al-abaniya yace bai ne santa ba ai ya kasance abinda yake zamowa yanzu muke kallon fasikai suna yi wal jababirati da masu mulki na kama karya yanzu ba mulkin kama karya ake ba a duniya har cikin kasar tamu duk mulkin kama karya ake kuma tun daga jiha har kasa wallahi mulkin kama karya ne ko ba haka ba ne to mulkin da mutum zai ɗebe dukiya yi abin da ya ga dama da ya ta kuma ba wanda ya sai ya ɗaga masa yatsa ba mulkin kama karya ba ne annabi in an kawo dukiya haka yake yi ba talakawa ake rabawa ba ku duba umar ɗan kaɗabi da yake mulkinsa shi ba na kama karya ba ne ba na kama karya ba ne yawo yake yi ba rana ba dare ina irin haka ne samu wannan matar da maluma suke ta yawan karanta mana tarihi ɗanta yana ɗanta ko ‘ya'yanta suna kuka ta ɗora tukun ruwa da ‘yan tsakon kwani ko an ce ‘yan ruwan zafi kawai ta ɗan ɗora tana ɗan yaudara su yi bacci saboda yunwa to ba don yana yawo ba zai gano irin wannan yana zuwa yake tambaye ta baiwar Allah yaran ba za ki rarrashe su ba ki ji tsoron Allah ta ce muna fatan Allah ya yi mana sakayya da amiral mu'uminina baya ba mu haƙƙinmu baya kaza baya kaza ya ce haba baiwar Allah ya ce ki faɗi abin da kika sani amiral mu'uminina ai ba Allah ba ne ya ce amma da Allah ki ɗan saurare ni ba da kansa ya tafi baitul mali ba ya ji ya ɗauko buhun gari yaransa zai karɓa ya ce ka kyale ni kai za ka ɗauka min nauyi ranar alkiyama idan na ɗauko nauyi za ka iya karɓa ya yi shiru ya ce to banni ba ni guri yana haki yana gumi haka ya kawo ya zo ya sauke kuma ya ɗora musu abinci shi ya abincin yana hura wuta idansa yana hayaƙi abin nan yana ƙwalla bayan ya tuka garin kuma ya ɗebo a kwano ya zuba ya ce furfita wannan fara ba su kirarrashe su ya kwashe sauran ta taso yaran tana ba su suna ce tana cewa Allah ya maka albarka ba irin amiral mu'minina ba yace ke dai ki faɗa abin da kika sani yace in kin tashi ki kokari ki je fadar amiral mu'minina ki kai koke dan bai san da ke ba karshe sai da ta je ta ga ashe wanda yi mata wannan hidimar amiral mu'minina ne da kan dalla da ta san shi ta faɗi haka to yanzu haka masu shugabancinka suke a ƙasa shugaba ya abin da ya ga dama da dukiya ɗauka ya kallafa ta yadda yake so wanda aka bai wakilcin kuɗi ya juya shi yadda yake so a jiha in an bai wa shugaba na jiha ya yi abin da yake so da dukiya ya ɗauke kuɗin ma ya hana kowa ko kuma ya zaɓi ɗan tsirarin mutane ya ba su sauran al'umma kuma su mutu duka bayan shi fa ubansu ne yanzu gwamna ba uban al'ummar jiha ba ne shugaban ƙasa ba uban al'umma ne na ƙasa ba to yanzu kuma ka ce wannan mulkin ba mulkin kama karya ba ne shi ne albinan aljababiratin ya ce to irin mulkin kenan karantawa fa muke karkace ka ce ni ne nake faɗa karantawa nake rubutu ne na malamai magabata illa za mu karanta ko zan fita akan hanya ka kashe ni wallahi kuma za mu buga misali da kai akan mulkin kake ko ka sauka sai dai in abin bai biyo ta kanka ba saboda haka mulki ne na jababiranci kawai min zukurafatil abaniya yadda suke kawata gine-gine kaga mutum ya samu dama a jiha ne ko na ƙasa ne shi dan majalisa na dattawa ne ko res ne ya je waccan jiha ya gini ya je waccan jiha ya gini a unguwarsu ko a garinsu zaka samu yana da gida ya fi kaza kuma a ɗaya zai kwana fa in ya zo ga kuma talakawa bar jagma bukata kuma in yi je zauna a majalisa ba za ka ji kansa ba idan ka ji kansa wani jinkirin dan wani alawansu ya yi jinkiri bai shigo ba a nan za su fara ta da jijiyar wuya amma abin da ya shafi talaka ya samu sauki ba ruwansu da Allah dukkan mai sauraron labarai da Allah ya ji majalisa ta ƙasa ɓangaren da takona suna wani abu akan talaka a da Allah mun ji suna wani abu akan talaka duk lokacin da ka ji suna kace na ce tsaya ka saurara sosai ka bi asalin matsalar za ka samu akan wani alawansu da suke ɗan abin nan sai a tada jijiyar wuya to suna ƙawace-ƙawace na gine-gine in gwamna ne ya tafi waccan jiha ya gini ya tafi waccan jiha ya gini a jihar sai ya tafi waccan lokal gamma ya gini duka fa jihohin ba zancen kudu ba zancen arewa kar watakila ko gwamnan ku yana yi ka ce wallahi duba haka bane duka sauran jihohin ma haka suke sai dai kawai wasu sun fudan wasu dan kirki kirki ne dan ba za a ce adalci ba wasu suna yagawa talakawa to ya kusan ya kusata irin halin da muke ciki wannan shine na ainihin mulki na kama karya wata abin nan wata zahibu abin nan suko abin nan abin nan sukofin da yadda rufin za a rika yin rufin da ike kai a rayuwarka baka taba ganin irin wannan rufin abin rufin ba da Allah yanzu ba a yi wa gairi hada waninsa min mabadi'il fitnati wanda ike nuna faruwar fitina tana nan gab to ga ta nan fa tana zuwa wallahi ga ta nan wallahi ga ta nan tana zuwa dan manzon rahama ne ya fada bi an yakuna nasa ummatan wahida fil kufri al'umma za su kasance guda ɗaya akan kafirci yanzu yanzu nake ba mu labarin hadisin muslim kowa zai zama mai kuɗi amma fa majoratin su duk ƴan iska ne haka annabi ya faɗa mutanen kirkin duk sun mutu to yanzu wannan lokacin ya fara zuwa kowa so yake sai ya yi kuɗi kuma in kaje kaga yadda ya kuɗin sai ka tabbatar ya kafirta ba sai an ce maka shi kafiri ba ne ya ce annabin rahama ya ce wannan zai faru an ya kunan nasu ummatan wahida fil kufuri qurbus abinan qurbus sa'a hatta la taqumu sa'atu har alqiyama za ta tsayu ba za ka taba samun wanda zai ce Allah ba au fi zamanin da abinan zamanin dujal li'anna man yabqa izaka wanda za ta yi saura a wannan lokacin alal haqqi akan gaskiya fi gayatin fil qillati sun kai matuƙa wajen karanci innahu yadda al'amarin yake ɓangaren kafirci ya yi rinjaye a wannan lokacin yanzu kun ga mun kama hanya kuma mafi yawa yanzu in banda waɗanda Allah ya tsarkake za ku ga waɗanda shugabanni ko sarakuna ko kuma ainihin abin nan shugabanni na ƙasa suke saurara irin waɗannan shaiɗanun ne ake saurara kai ba za a saurare ka ba za ka faɗi gaskiya za ta yi zafi su kuma ba gaskiyar suke so ba ina jin wani shehin malami yana wa'azi da Allah ai hakuri na san lokaci ya tafi akan ainihin corona yace wallahi wallahi ina ce muku wallahi ku shaida duk malamin da ije ya bada fatawa a tsare al'umma a hana su zuwa masallacin Allah yin sallah to ya shirya amsar da zai baiwa Allah ranar alkiyama dan a addinin musulunci babu wannan hukunci amma da Allah ba malamai ne suka bada abin nan ba shikenan gwamnati ta hauka yi kuma aka ta azabtar da mu sallar jam'i ma a unguwa aka hana mu dai wai kowa ya tasa gara mu nan shugabanninmu Allah ya azarta mu da shugabanni masu adalci suna kamantawa mu ana dan samu ai sallar jami'in a masallatayya ko amma wallahi a kasar Kano na san yankin da wallahi in kuka yi sallah ku bi wallahi kurkuku za a kai ka ku bi kawai ku tsaya ku yi sallah na san yankin mu ne nan kawai aka yi mana adalci alkamsu salawatin juma'a ne aka hana mu zuwa ko amma kamsu salawata za ka samu an yi sai a ce daga an yi a watse ko? to alamar munan yankin Allah ya azurta mu da masu addini masu kiyayewa a dokokin Allah sai Allah sai kuma ya ba mu shugabanni masu tausayi Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara musu tausayi Allah ka ƙara musu shiriya wallahi wani yana bani labari akan wannan matsala ɗin in kaga mutanen da aka kama aka rufe limamai akan sun ja sallah da wasu mutane wai sai dai ku zirare daga karkarar ku fa kamar munan azara sai a ce to mu zirare mu tafi kamar can sandigala ko kuma mai lungu kamar hanyar ina ne wannan lungu daga caracare da ake daukan hanya lafiya ka shiga can lungu irin su abin nan irin su eh mina kamar irin su ragon haka ka tafi can irin nan wai ku shiga lungu a can wai anan ne za a samu ai an san akwai wani malami yana da taurin kai yana hada mutane ai sallar juma'a kuma anan kasar Kano fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma shikenan irin wannan shugabannin sai ka ce ba za ka yi musu addu'a ba ko in ane musu addu'a Allah ya shiryar da su wai sai ka ce wai an ganka wanda zarar kaiwa shugaba addu'a ta fatan alkhairi to in baka yi masa addu'a ta fatan alkhairi ba wata ran a kirikiri a fili zai zo ya hana ka sallah kuma baka yi saka kana yi ya bindige ka shi ba Allah ne gabansa ba ko Allah ne gabansu to dan ya bindige ka damuwarsa ce Allah ya sauwake Allah ka sa mu gyara wallahi mu ƙara riko ga wannan littafi na Allah in sha Allah gobe za mu tashi mu ji irin yadda su waɗannan shaidanu suke da Allah yake cewa man ya ashe an abin nan an zikirin rahmani za mu ji ainihin ci gaban darasi din Allah ka yafe mana kurakuranmu abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wanda muka faɗe shi daidai Allah ka ba mu ladansa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala wannan gari namu Allah ka albarkace shi ka albarkace shugabanninsa Allah muna roƙonka jihar mu Allah ka albarkace ta ka albarkaci shugabanninta Allah ka shiryar da su zuwa ga ainihin tafarki mafi kyawu kasar mu Allah ka albarkace ta ka albarkaci shugabanninta Allah ka jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi kullum ina tunatar da mu magana ta Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa da sauran wasu magabata manya wadda ba dole sai mun kawo sunan su ba shi yana cewa wallahi a cikin bukata dubu idan Allah ya masa alkawarin zai amsa masa guda ɗaya ca zai Allah ka shiryar min da shugabana kai kuma kana can zaune he ka zagi wancan ka zagi wancan ka zagi wancan ina faɗa mana ba dan karatu ba gaba ce ta karatu wallahi ba za mu yi zancen laifinsu ba ba ruwanmu da su amma dole gaba ce ta karatu sai mun bayyana dan al'umma su san da wa ake amma kuma a ƙarshe mai musu addu'a ta shirya don ba nufin musu ɓata ba ne. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa raham Muhammad wa ala Ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين